الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
to yau muna ranar juma'a 25 ga watan rabi'un al-akhir hijira 1447 wanda ya muwafaka da 17 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna matnul bina'i wal asas bau a darasinmu na biyu kenan idan ba a manta ba muna cikin muƙaddima ta mai ta hakikin littafin abu ziyadin saboda duba da fa'idan ita wannan muƙaddima ko abubuwan da ya kawo to shi yasa muka ce ya kamata a bi su saboda za su taimaka ma ɗalibi dangane da fahimta shi wannan fanni ɗin a ciki ya kawo a wato mabadi'u ilmi tasrifi da ya ambaci abubuwa guda goma a wanda su ne ya ɗauka ya nemi su sharhi wanda daga ciki akwai alhaddu shine ta'arifi akwai almaudu'u shine maudu'in tasrifi wato topic ɗinsa kenan sannan sai a samara fa'idarsa ko ko kuma natija hukumin sai hukunci meye hukuncin karanta ilimin tasrifi sai almasail shine matsalolinsa wa wadu'un shine sai aza ilimin waye ya aza shi waye ya aza ilimin tasrifi to duk za a yi bayani istimdadi wato daga ina ne shi ilimin tasirifi yake samun madadi to duk za a yi bayani me sunansa shi ma shine ismun nisbatun menene dangantakarsa duba da sauran ulumu fadlun menene falalarsa to wannan su ne ya ɗauka ya ne muna sharhi wanda ya fara da at-ta'rif ko al-haddu za mu tashi inda yake sharhin ta'arifi yake cewa faƙauluhu cewarsa ilmun bi usulin ai ƙawa'i da ilmin tasrifi ya wato yana nufin wannan usul ana nufin ƙa'idodin ilimin tasrifi shi ake nufi da usulu ɗin ko ilmin bi usulin ma'ana ilimi ne da wasu yake tare da wasu ƙa'idodi wa ƙauluhu cewarsa da ya yi urafu biha ana sani biha da waɗannan ƙa'idodin ahwalu abniyatil kalimi halin yadda kalmomi za su caccanza yadda za a sarrafa su ayi urafu biha hay'atul kalimatil arabiyya ana sani ta hanyar waɗannan ƙa'idodin wato sifa da yanayin waɗannan kalmomi na larabci min haisul harakati e, ta yanayin wasullan kalmomin an gane ta hanyar tasirifi za ka iya gane kowane harafi wane wasali ya kamata a ɗora masa e, in ban ta cancance shi za ka iya sani in fataha ta cancance shi zaka iya sani in kasara in kuma sukunun wasakanat da kuma sukuni wa adadul hurufi da kuma adadin harafin kowace kalma wattartibu da kuma wato wato tsari na haruffan wanne ne harafi na farko wanne ne na biyu wanne ne na uku saboda akwai kalmar da za a iya juya ta a ɗauki harafin farko a kai shi ƙarshe ko a ɗauko na ƙarshe a kawo shi farko to malamin tasarifi shi ɗaya da zai iya gaya maka ai wannan kalma harafin da kake gani a yanzu shine na ƙarshe dalili kaza yasa aka ɗauko shi daga mi daga ƙarshe aka aka kawo shi aka kawo shi farko sai ce wa ƙauluhu cewarsa allati laysat bi irabin waɗanda li'irabi baya shigansu kharaja biha ilmun nahawi to kaga ilimin nahawi ya fita eh saboda shi ilimin nahawi gaba ɗaya li'irabi ne shi kuma tasrifi bai da alaka da li'irabi saboda li'irabi yana da alaka ne da wasalin harafin ƙarshen kalma shi kuma tasrifi ba ruwa ne da wannan galiban shi yana kula da farko da tsakiya shine galibi li'anna ilmat tasrifi saboda ilimin tasrifi ya bahasu shi yana bincike ne fi awa'ilil kalimi a haruffan farkon kalimomi an gane wa awsatihi wa awasitihi da kuma haruffan tsakiyar kalima bi khilafin nahwi sabanin nahwu shi nahwu fa huwa ilmun ilimi ne ya bahasu yake bincike fi awakhiril kalimi a ƙarshen kalimomi wasalinsu min haisu irabu ta fuskar ya za a yi musu irabi wasali sama za a yi ko ƙasa ko rufa ko ɗauri walbina'u ko kuma gina kalmar za a yi ma'ana fuska ɗaya za ta ɗauka ba ta ɗaukan sauran fuskokin to kaga daga nan da an ce maka ka yi bayani akan bambancin ilimin tasiribi da na nahau to kaga ta wannan fuska za ka iya bayani cewa shi ilimin tasirifi yana bincike ne akan haruffan kalima na farko da na tsakiya an gane? yau kuma wannan shi ne galibi shi kuma ilimin nahau ba ruwa ne da harafin farko ba ruwa ne da na tsakiya yana mi yauwa to ka gani? shi yasa duk sanda aka zo li irabi to zaka ga ana faɗan hukuncin ƙarshen kalima ne ina batar an gane yawwa in marfu'a ce sai a ce maka marfu'atun bi dhammatin fi akhiriha ko ala akhiriha amma shi tasrifi ba haka bane eh galibi babu rawa ne da yaya harafin ƙarshe zai kasance to kaga ta fuskar faɗi kenan tasrifi ya fi faɗi saboda shi na hawa ya taƙaita iya harafi ƙwaya ɗaya na ƙarshe shi kuma tasirifi ba to kaga tasirifi ya fi ya fi faɗi kenan eh ya fi faɗi eh to wannan shi ne sai ce wa ƙadi ya shi tariku tasirifu amma fa haƙiƙa shi tasirifi yana tarayya ma'an nahawi tare da nahawu amma ba ko yaushe ba eh akwai yan wasu wurare da zaka ga kuma sun haɗe sun yi magana akan abu ƙwaya ɗaya a jikin kalima an gane lakin sai dai lamin haisul i'rab amma ba ta fuskar li'irabi ba wal bina kuma ba ta fuskar bina'i ba e a can kan da tasirifi da nahau ba sa haduwa wajen albina'u shine lizimtar harafin ƙarshen kalima fuska ɗaya ba tare da canzawa ba shine bina'i ko li'irabi shine harafin ƙarshen kalima ya dinga caccanzawa wani zubin ya ɗo rufa wani zubin ya ɗo nasba wani zubin ya ɗo jarra to a nan da tasirifi da nahau ba sa haduwa har abada na fatar an gane to yana suke haduwa sai ce wa inna ma min haisul idigam suna haduwa ne ta fuskar idigami eh idan za a shigar da harafi ko a cikin wani harafi irin su manyar tadda manyar tadid to kaga nan za su haɗu a harafin ƙarshe yauwa tunda shi mai tasirifi yana yin idigami in ya ce yartar da sai ce an yi idigami kuma yana alfakku zai ce man yarta didi an gane to sun haɗu a nan a nahau shi mai tasirifi ya shigar da harafin wato ya shigar da ɗayan harafi a cikin na ƙarshe tun da iri ɗaya ne an gane dalin guda biyu aka samu ɗaya sake na ɗaya kuma mutaharrika an ba an fahimta to in an bar su a haka shi ake kira da alfakku man yartadid in kuma za a idigami shine sai a ɗauki ɗayan dalun ɗin sakina sai a shigar da ita cikin ta ƙarshen sai a ce man yartadda an gane yawwa to anan sun samu haɗuwa yawwa tunda kaga duka dai harafin mi duk dai na ƙarshen ne eh duk dai na ƙarshen ne sai ce awil hazfi ko kuma shafewa suna haɗuwa wani lokaci wajen shafe harafi ko yawwa kawai misali ƙala asluhu ƙawala mudari ya ƙulu asluhu ya ƙaulu to idan za ka yi umarnin ya ƙaulu ko ya ƙulu sai ka ce mi umarni in za ka yi umarni eh ƙul eh azahu al'asulu an gane yauwa tunda ya ƙaulu ko ba haka ba can ƙa'idar da muka karanta cikin tasirifin maidani sai aka ce ka shigar da jazami ko sai ka ce mi eh lam ya ƙaul ko in ka shigar da jazami sai aka ce to ka shafe harafin jazumin din sai ya koma mi ya ƙaul sai ka shafe harafin mubara a yawon din sai ka ce mi ƙul eh kaga ƙafun da zamma wawun sakina lamun sakina to kaga haruffa masu sukunin guda biyu sun mi to dole a shafe ɗaya tunda ba su yi kama da juna ba wawun daban lamun daban balle a yi wancan da aka yi ɗazu na idigami sai a ce ai a shigar da dama idigami dole sai an samu attamasul to nan ko babu shi to da malamin tasirifi da mai nahau kowannen su in ya zo dole ya shafe ɗayan dole ya shafe wawun saboda haka wawun za a shafe sai a ce mi kul alamu ya nuna kenan ba ku yi muraji a tasirifin mai daɗi ba a yi ba tuna ake bukata ba an ce an tuna kaga an manta kenan ko ba haka bane alimamu to kaga nan da na hau da mi da tasirifi duk sun haɗu ko wajen shafe wawun saboda da mai na hau da mai tasirifi dole kowannensu ya shafe to shi ne shi ne aw hazafi ahadis sakinai ne wa ƙalar zanjaniyu al'imamu zanjaniyu ya faɗa shi ne al'izzi yana da shi ma littafi mai suna tasirif al'izzi yana ɗaya daga cikin littattafai su ba da ake farawa da su watakila in mun gama wannan shi za mu kai gare shi to ya yi ta'arifin tasirifi ya ce huwa tahawilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsuda la tahsulu illa biha wa hadha al-hadd al-amali at-tatbiqi to shi az-zanjani al-izzi rahimahullah al-littafin sa tasrifu al-izzi yake cewa ilimin sarfu shine tahawilul asli al-wahidi shine juyar da asali tushe kenan ko wanda yake kwaya daya ila amsilatin muktalifa sai kai ta caccanza shi zuwa misalai daban-daban ka ba da misalin shi da kaza ka ba da misalin shi da kaza ka ba da misalin shi da kaza kuma abu ɗaya ne illa dai ka caccanza shi an gane kanar ko fi'ili madhi da shi kanar ko fi'ili mudari'i kanar ko fi'ilu amrin kanar ko ismul fa'il kanar ko ismul maf'ul as-sifatul mushabbaha zarful zaman zarful makan ismul ala da sauransu to kaga duk waɗannan zaka yi amfani da al-aslul wahid kamar yadda zamu gani to yace wannan shine tasrifi misali in aka baka qara'a sai a ce ka yi mudari'i da ita ka yi amri da ita ka yi ismul fa'il da ita ka yi ismul maf'ul da ita ka yi sigatul mubalaga asifatul mushabbaha نعم eh, ismul zaman ismul makan نعم ismul ala نعم misali نعم
to wannan shi ake kira tasirifi an gane ya zai an baka abu daya مم.
in ana buƙatar abubuwa guda goma za ka iya kawo su da shi نعم
to ka zamo masanin tasirifi kenan نعم to hazal haddu al'amaliyu tatbiqi to wannan kaga haddi ne a aikace kenan saboda kalma za a baka a ce kawo kaza in ka kawo sai a ce sake kawo kaza misali darban darban maza- mazari ne na daraba to yawwa shi daraba daga mas- ah, daga darban aka ɗauko shi نعم ko ba haka ba نعم sai a ce kai mudari ka ce ya duribu ko umarni sai ka ce mi اضرب ismul fa'il ضارب daribun ismul maf'ul مضروب madrubun to ka gani to tasniya fa ad-dariba ni jam'i fa ضاربون eh ضاربون to ka gani to mubalaga fa
نعم mubalaga
ضربان mm darrabun ismul fa'il fi'ili kuma a ce darraba نعم ko yudarribu مم.
Mm, ya buga da yawa kenan مم.
ya buga داوى da yawa kenan eh to wannan shine نعم to ya zan in an baka kalma ko wace iri ta kana iya bin wannan hanya to wannan shi ake kira sarfu نعم Mm, shi ake kira tasrifi نعم Eh, sannan in ka ganta ma za ka iya gane cewa eh asalinta kaza ne نعم yanzu da kaga daribun za ka ce asalinsa darban ne مم.
ko ba haka ba نعم ƙari'un asalinsa mm, ƙara'a daga ƙara'a ne مم.
ƙira'atan مم.
to wannan kaga a aikace kenan نعم kenan wancan ta'arifi da ya fara kawowa to kaga nazari ne مم.
wanda ya sharhin sa a yanzu نعم ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyati al-kalimi allati laysat bi i'rabin مم.
in ya zan cewa duk ƙa'idodin da ke sa a juyar da kalmomi ka san su مم.
amma ba za ka iya yi a aikace ba sai a ce to kana da ilimi theory nazari مم.
na ba ta an gane نعم eh مم.
kana da shi مم.
ka san ismul fa'il ka san ismul maf'ul da auzan waɗancan da muka yi cikin tasriful maidani مم.
duka ka san su ka haddace نعم amma da za a kawo ma wasu da suka yi kama da su sai aka ce ka bi salon irin waɗancan ba za ka iya ba to sai a ce baka da tasirifi al'amali amma kana da me نظري
to shi yasa dole in ka haddace ka'ida a tasirifi to za ka je kana ta kana aikatar da ita نعم a gane نعم ka yi ta samun misalai مم.
kana ta ɗabbaƙawa مم.
Eh, yanzu waɗancan auzano da muka yi cikin tasirifin mai dani مم.
sai ka aji misalan da ya kawo shi مم.
sai ka je ka ɗauko naka waɗanda suka yi kama da nashi نعم kana ta yi kana ta yi yau da gobe مم.
kila yau ka ce a ƙur'ani zan samu kaza zan samu kaza zan samu kaza مم.
eh نعم misali a ƙur'ani sai na samu auzanu kamar talatin daban-daban مم.
na alfi'ilu sulasi مم.
in ka gama gobe sai ka ce zan samu na alfi'ilul mudari مم.
abin nan kai alfi'ilu ruba'i مم.
haka alkhumasi haka sudasi in ka gama sai ka ce yau kawai ismul fa'il nake so مم.
guda talatin نعم banda waɗanda shi mai littafi ya kawo مم.
in ka gama ismul maf'ul مم.
in ka gama fi'ilul amri مم.
ko waɗannan dai da ya kawo نعم to shine dalilin koya maka hanya ɗin ba wai ka aje littafi ka je zuwa bacci ba to haka in shekara goma aka yi ba za ka zama malamin tasirifi ba ko ɗalibin tasirifi an gane مم.
saboda haka abin na buƙatar ne an gane الأمل.
to shi na hawa abin nan tasirifi aiki ne eh aiki za ka yi Allah ya sa mu dace fa qawluhu tahwilu al-asl al-wahidi ay kullu aslin duk wani asali ya qabalu da yake karba an ya tahawwala a jujjuya shi kaga fa yashmalu al-masdar ya shafi masdari allazi huwa aslul mushtaqqat مم.
shi masdari gare shi ne ake narku kowace irin kalima eh amma fa ala mazhabil basriyina akan mazhaba ta malaman basara malaman basara eh su al-imam makaranta al-imam sibawai wa yashmalu al-ism ya kuma sh- ya shafi suna al-mansub wanda aka jingina shi aka yi masa nasba al-mansub ilayhi kenan wanda anka jingina shi walismul ladhi yusanna da sunan da ana yin tasniyarsa wa yujma'u ko ana yi masa jam'i eh kamar makka misali sai a ce makkiyun ko basara sai a ce basariyun ko kabi sai a ce kabawiyun Hmm, to kaga nisba kenan ko ko kuma sunan da yake karɓar tasniya zaidun sai ka ce zaida az-zaidani ko yana karɓar jam'i sai ka ce zai- azzaiduna ko zuyudu akwai zuyudu jam'u taksir ke wani ismin lazi yusaggaru da wanda ana tasgirin shi ko kamar kitabun sai a ce kutayyibun to fa haza kulluhu dakhilun fi qawlihi duk wanda ya shiga cikin maganar azzanjani da yace al-aslul wahid eh fil aslul wahid din da ya ambata duk ya shiga ciki ya zanda in aka baka abu ana buƙatar an gane yawwa ka kawo shi da wata sura don a samu wata ma'ana wadda babu ta a a na farkon zaka iya an gane yawwa saboda haka in aka ce yanzu ka ce zaidu ba kabe ne an gane yawwa to kaga a lafazin kabi babu wannan ma'anar an gane to a larabci gwaranci ne ka ce zaidun eh, kaza kaza kaza ba sai ka bat sai aka ce kawai ka ce kabawiyun shi kenan ba kabe ne. eh kabawiyun to ka gani Dawawan, eh dawawan, eh sai an sa wawun Mm. ko ya za a ce a can baya na su kama akwai inda aka ce ba a sa wawan a ina ina ga wajen hausawiyun ne da aka yi bayani an yi kusan kusan bayani
hausa cewa ana cewa hausawiyu Mm.
kamar kuskure ne saboda babu wawan ce to ai hausa in ka kula daban kabe daban na Mm. hausa harafi nawa ne Mm? to kabe fa
biyu
a ƙa'ida suna bai zuwa da harafi biyu ka gani na suna bai zuwa da harafi biyu ko dai harafi uku zuwa zuwa mi yawwa to dole yanzu kabi tun da asalin ba larabci ba ne kaga ba kalma ce cikakka ba na Eh, to dole tana buƙatar ziyara saboda a sarrafa ta ta ba da wata ma'anar ita kuma hausa ba ta da wannan buƙatar saboda haruffanta eh na
kaga suna ya cika ko bai cika ba to shi bayanin yawo to shi ne bambanci da za ku wanda kai eh shi ne bambanci na
to wannan shi ne na
na'am to sai mi hmm? nan za mu kwana ko saboda lokaci hmm. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله